أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai taro albaka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta mana wace nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kaifa na rabbi a wuladar na babban malami a sheik muhammad jamilu zainu rahimahullah ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan gini yau da muna yi da litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da goma sha ɗaya kenan ga watan sha'aban hijira yau na da shekara 1446 goma ga watan biyu na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba kai tsaye mun shiga cikin wasaya lukmanul hakim libni wasiya da lukmanul hikima yi wa ɗansa mun karanta gaba ta farko da ta biyu a cikin wasiya ɗin wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin wannan littafin insha Allah kuma ina zaton da shi za mu rufe darussan da muke da mako mako insha Allah sai dai kuma in Allah ya kai mu bayan Ramadan shafin littafi na bakwai za mu tashi a nan bato cikin wasa ya lukman Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma a wa in jahadaka har in wannan mahaifa naka suka yi jayayya da kai ala an tushrika bi akan kai tarayya da ni kai da idan iyaye sun ce kai wa Allah tarayya ka hada Allah da wani a wajen kudiri ko ibada ko cikin sunayensa da ayyukansa ko ka yi shirka ko ka je boka, ko ka yi sihiri ko ka yi tsafi duka wannan suna amsa sunan al'ishiraku billah shirka ko tarayya da Allah haɗin iyaye suka ja ka kan sabon Allah to Allah ya ce falatu ɗai ba ba nan gumba za ka yi musu da'a ba hadisun mazan Allah ya tabbata da cewa na ta'atta da makalukin bima asiyatul khaliq babu da'a ga abin halitta cikin sabawa mahalicci ana ganewa wannan kuma iya nuna mana girman haƙƙin Allah akan bawa wanda in ba da irin wannan munasaba din ba ta abin da ya shafi kalla Allah kai tsaye to ma ba ba musu haka a wannan gun ne kadai Allah ya ce karka musu biyayya har in sun sa ka layin shirka sun ɗora ka a yi wa Allah tarayya amma duk da haka sai Allah yake cewa wasa'ib kuma fi duniya ma'arufa ko da ba musulmai ba ne kuma sun ja ka kan a yi wa Allah tarayya to ka yi zamantakewa da su a duniya cikin abin da shari'a ta sani wajen kyautatawa an ce akwai wa'ansu haƙoƙi wanda ko da mahaifin mutum kafiri ne sai ya cin masu a kansa na farko idan ba da aminci ka nemo ka ce da shi ko da ba musulmi ba ne idan ba shi da muhalli sai ka sa masa muhalli idan ba shi da sutura sai ka masa sutura idan ba shi da aure sai ka masa aure ko da ba musulmi ba ne an bai mutane wani iya cikin haƙƙin mahaifi wanda ko ba addinin ku na musulunci ne da shi ba haƙƙi ne ka kyautata masa amma abinda ba za ka mai da'a ba ka bi shi akan sabon Allah ka bi shi akan kafircinsa ko shirkarsa nan ba za ka masa da'a ba amma duk abin da ya shafi kyautatawa ta zamantakewa ta mu'amala to Allah ya ce ka yi masa hakan kuma akwai lokacin da nana asama binti abi bakar radiyallahu anha yar uwar nana aisha akwai mahaifiyarta ta zo ta kama ta ziyara daga garin makka ta taho garin madina ta kama ta ziyara amma a lokacin gyatin mata bata musulunta ba tana mushrikanta da ta zo sai ta zo gidan nana asaba Allah ya kare dare ta mahaifiyarta tana zuwa nana asaba bata ko zauna ba sai ta bi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta ce ya rasulullah qaddamtu ummi wa hiya wa hiya mushrika mahaifiyata ta zo ta kamun ziyara amma manzo Allah har yanzu tana kan addinin shirka ba ta da musulunci ba a fasilu ha mazan Allah ya zance yana zan karɓe ta zan mata sauka zan tarbe ta zan kyautata mata da mata saukar baki sai mazan Allah ya kyauta sile umi in dai sauka ce da tarba da kyautatawa ki jiki wa yatimar ko da ba musulmar ba shi amma yin jannan kaga shine wasahib kuma fi duniya ma aruba ko da ba musulmi bane kai zamantakewa da su da kyautatawa a rayuwarka ta duniya to ina kuma ga musulmai ne kaga haƙƙi ne akan haƙƙi ke saboda ka matasa ku san yadda za ku zauna da mahaifin daga cikin surrun cin nasara a duniya da lahira mutum ya yi wa mahaifansa biyayya mutum ya kyautata wa mahaifansa duk yadda za ka yi ka kiyaye bata wa mahaifanka rai ka kiyaye abin da za ka yi musu ransu ya baci duk kuma yadda za ka yi ka kyautata musu ka yi iyayenka wajen kyautata musu kana yi wa kanka da shan alkhairi ne kana yi wa kanka shukar albarka wanda za ka girme ta bayan kai ka girma amma ba ƙaramin haɗari ba ne da ci baya a ce yau ga matashi musulmi kuma iya zama tusanadiyar damuwa ga mahaifansa iya bata musu da iya jawo musu fitina da bala'i da bakin ciki har ma mahaifa suna zub da hawaye a kanka wannan rayuwa ba ta yi kyau ba in ba kai gaggawa tuba ba wallahi abin da za ka gani a gaba shi da kyau da haƙƙin mahaifa a kan ɗansu allah iya gaggauta tun a duniya za a fara gani da haƙƙin ma'aurata wani ya cuci ɗaya wani ya zalunci ɗaya wani ya haɗinci ɗaya shi ma tun a duniya Allah yake nuna alama amma janna sai Allah ta'ala yake cewa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah yace sannan ka bi sabila hanya man anaba ilayya hanyar waɗanda suke kokkobawa zuwa gare ni ma'ana Allah na iya mana sai ka zamto cikin mutanen kirki duk wanda yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah to shine abokinka shi ne abokin zamanka shi ne abokin shawararka shi ne abokin amanarka inda Allah ce irin waɗannan ya kamata ku rika su zama abokanku man anaba ilayya wanda yake dawo da al'amuransa zuwa gari ne wa fawudu amri ila Allah Allah ke faɗa mazana ka mai da al'amuranka ka fawwala su gaba ɗaya zuwa gari daga nan kuma Allah ya ce summa ilayya marji'ukum sannan da kai da mahaifan naka duka da sauran mutanen duniya gaba daya ilayya marji'ukum ay marji'ukum ilayya makomarku tana gari ne za ku dawo zuwa gari ne nan duniya kamar ka zo wani bulaguro ne kamar ka zo bakunta ne za ka tafi zama ne takaitacce mai lokaci wanda idan lokacin ka yi cimma za ka tafi kuma inda zaka tafi nan zaka koma ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ce ƙara tunatar da kai da mu duka summa ilayya marji'ukum makomarku tana gare ni in ji Allah sannan fa wani biyu kun bewa kun tunta amalo sannan zan ba kowa labari cikin kukan abin da ya aikata a duniya ana ganewa turan da ka balaga aka fara rubuta maka zunubinka da ladanka to duk abin da ka aikata in na alkhairi ne iyanan a rubuce in ma na shir ne iyanan shi na shari sauƙinsa idan ka tuba ta nemi afuwar Allah Allah an yi so zai gabata maka an bai jannan ko da a rubuta din idan ka tuba Allah ya so sai ya yafe maka ya gogi ina yamhu Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab ana ganewa yasa duk abin da kai karka dauka ka ci lalai ko ka sha ba wani abu da zai biyo ba a zai biyo baya duk zaluncinka duk takadarancinka duk abin da za ka yi ka je ka yi bakin da ya cika cika cika yi ka san dai zaka mutu ai duk abin da kake takama da shi a duniya ka san akwai lokacin da zaka mutu saboda haka zaka je ka samu Allah kuma Allah ya tsitsiye ka amma bitar kai bita ma da kanka duk abin da ka aikata a duniya in aikin alkhairi ka aikata zaka dinga karantawa kana jin daɗi a umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية har zuwa ƙarshe kana karantawa kana jin daɗi kana barin ciki kana ce a zo a taya ka karatu yau ga ayyukanka na alfiri sun bayyana idan ayyukan shari ne ma za ka karanta mutum zai karanta shi ne Allah ke cewa wannan ɗin zai ce ya laita ni lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laita ha kanat alqabiya iya cewa dama dai ba a bar littafin ba dama ba a bani ba kai dama dama ma ba a halice ni ba ba dama na ƙari a duniya ba ni kwata-kwata ba za ma a tada ni ba ya dinga faɗar magana wanda ba za ta yi masa amfani ba tun a yanzu za ka ɗau gabaran gyara ya zama to ayyukanka na alheri su yawa daga kafarka ta zame kayi ba daidai ba ka tuba ka nemi gafaran Allah to idan kana ci gaba da irin wannan rayuwa babu shakka za a ga mai kyau a lahira wanda fatan mu kenan malik ya cewa qala ibn kasir imam ibn kasir yake cewa ai in in harasa alayka kullul hars ko kullul hirs da mahaifan nan guda biyu za su kwaɗayi gare ka dukkan kwaɗayi ala an tutabi'uhuma ala dinihima akan su mahaifansu yi ta kwaɗayin cewa ka bi su kan addininsu na ɓata to fala ta ƙabal min huma zalika ba za a karɓi wannan umarni da gare su ba a gane ko iya fassara wancan ayar ce wa in ja hadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudhihuma shine nan mal ibnu kasir mai tafsiri yake cewa da za su yi ta kwaɗayi dukkan kwaɗayi akan su jaka ka bi addininsu wanda ba na musulunci ba to kara karfa wannan uwarin nasu ana ganewa ita wannan kalmar ta alhirsu a ismul a tana zuwa da ismul fa'il sunan ismul fa'il idan ta zo fasigar ismul fa'il tana da ma'ana guda uku amma shakalin rubutun ko harafin rubutun iya canjawa idan an ce alharisu bisol makwadaici ke da mai kwadai ne alharisu bisol kamar anan da ya ce in harasa alaika kullal hirs kwadai in ta zo da sa almusallasa sa mai kwaya uku a sama dinnan alharisu alharisu to manomi kenan an gane ko qala inna qala innahu yaqulu innaha baqaratun la la zawlulun tuthiru al-ard tuthiru al-ard an gane ko da za ta zo kuma da sin sin al-haris bi sin bi sin to bi gadi shine al-haris amma inda ka koyi kalma ce amma wajen furucin ta za a gane bambancin harafan sai kuma ta canja ma'ana gaba ana fahimtar wannan to malai ke cewa fala taqbal minhuma zalika wala yamna auka zalika min an tusahibuhuma fi dunya ma'ruf amma duk da zasu baka doka ka bi su akan bata ka kibin su anan to hakan ba zai hana kuma ka jawo kai zaman takewa da su a duniya da kyautatawa ba ko da za su sai ka sabi Allah ka ki su fishi to ka kawo musu abincin tuci ka kawo musu kayan masarufi ka kawo musu kayan kyautatawa ayi muhsinan ilaihima ka zama to mai kyautatawa zuwa gare su wattabi sabila man anaba ilayya yani almu'minina tabi hanyar waɗanda suke mai da al'amuran su zuwa gari da su ne masu imani ma'ana mu'mini shine abokinka shine dama a wani hadisi ma yake ke cewa sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'mina kar kai aboki da kowa sai sai mu'mini wala ta'kul da'amaka illa taqi kar kai da mai saban Allah yana cinye ma abinci kullun abincinka a ce mai tsoron Allah ne yake cin sa an fahimci wannan abuta kuma tana da tasiri har a lahira idan kun yi abuta a kan tsoron Allah to a lahira ba za ta amfani amma idan kuka yi abuta don duniya da kwaɗayin duniya to za ku tashi a lahira kowa iya tsire ya kowa albarka al'akillahu yau ma'izin ba'aduhum li ba'adin aduwun Allah shi ilal mutaqin abokan juna za su tashi a gaban Allah suna abokan gaba da junansu suna zage-zage suna tsinani ne sai Allah ce illal muttaqin sai dai wanda suke akan takawa abokinka a wajen karatu a wajen abokinka a wajen ayyukan alkhairi abokinka akan azo a taimaki wani abokinka azo akan a raya abu kaza na addini wani to wani abokutar ita ce za ta tasiri a rayuwa amma abokinka na zuwa club abokinka na zuwa kallon kwallon kafa ko ko kun karatu ne kun kwallon kafa ni dai na san ba karatu yake ba sai ma a sharko da zagi da habaici abokinka na gulma abokinka na hasada abokinka na munabinci da za ku tashi alahira kowa iya tsine ku don ba ku yi abota a kan alkhairi ba ana ganewa a aqulu yu'ayyidu hadha qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi Muhammad Jamilu Zainu yake cewa ni zan ce aqulu kamar zai ce kenan zai comment akan ayan ko ayan da malaikan yace yu'ayyidu haza abinda zai karfafi wannan wannan aya da ibnu kasir mata wannan fassara abinda zai karfafi hakan qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la da'ata li ahadin fi ma'siyati llah ba da'a ga kowa akan saban Allah ko cikin saban Allah Ka li ahadin din nan annakira ce tafidul umum kowai tunda har aka fara da mahaifa ai wanda ba su ba ilimi ba bai auna kuma tunda aka ce mahaifanka masu karfin haƙi akan ka bayan haƙin Allah da manzansa aka ce in sun ja ka kan saban Allah kar ka musu biyayya a to waye kuma a duniya zai saka sabi Allah ka sabi Allah waye a duniya zai umarci ka wajen sabon Allah da ta'addanci kuma ka je ka mai biyayya ta kai asara ta kai asara ke da Allah zai ɗage kafa akan a umarce ka da mummuna ka yi to da mahaifa zai ci tunda su ne masu ƙarfin haƙƙi bayan haƙƙin Allah da mazansu a kanka to su ma an ce in dai sabon Allah ne in dai shirka ne to kada ka musu da'a da biyayya ina masu ubangida ina kawalai da iyayen gidansu masu zuwa su neman musu mata su yi fasikanci kowa aike ka siyo ganye ko kwaya kowa aike ka yi ta'addancewa ne ko a sa ka ci mutuncinwa ne ko a sa ka yi wayewa ne a kan kawai shi wai ubangidanka ne don matsayinsa na ubangidanka bai kai babanka ba bai kai gyatimarka ba to ko da gyatimarka ce da babanka suka saka irin wancan aikin to Allah ya ce karka wasu biyayya balantana wani wanda in ya gama cin moriyar ka zai jefar da kai ne kawai an fahimci nan ya kamata matasa ku sani ba a hana kai mai gida ba da uban gida inda harkar alkhairi za a yi ka yi mai gidanka a harkar kasuwa ka yi mai gidanka a harkar siyasa wanda zai taimake ka amma mai gida da zai ce ka sabi Allah ka sabe shi mai gida da za ka bi shi kullum a dinga aikanka wajen saban Allah da fusata Allah kar ka yi kwara ka zauna baka da uban gida kwara ka zauna cikin talauci ya ba da an fahimci nan la da'ata li ahadin fi ma'asiyatillah manzan Allah ce ba ɗa'a ga kowa daga cikin mutane wajen saɓawa Allah inna maɗa'atu fil ma'ruf da'a da kadai ana yin ta cikin abin da shari'a ta sani shine inna ma'atu bil ma'ruf da'a kadai ana yin ta a hanyar shari'a hanyar bin Allah hanyar yi wa Allah da'a wannan hadisi ya cikin hadisan Imam Imam Bukhari da Imam Muslim a gane ko akhrajahu bi hadha al-lafz at-Tabarani wa Ahmad min hadisi Imran bin Husayn an ga ko hashiya ne kasa za ku a ko ko na ku babu to akhrajahu a bi hadha al-lafz an fudda shi da wannan lafazin Imam Tabarani da Imam Ahmad bin Hanbal cikin hadisan Imran bin Husayn rawahu Abu Ya'la fi musnadihi Imam Abu Ya'la ya fito da wannan hadisin a cikin musnad musnad nasa min hadisi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cikin jeran giyar hadisan Ali dan Abi Talib Allah ya kare dan wa amma lafazul Bukhari wa Muslim amma lafazun Bukhari da Muslim huwa shine la da'ata fi ma'asiyatin shine babu da'a cikin sabo inna mata'atu bil ma'ruf ba a kadai ana yin ta ne cikin abin da shari'a ta umarce ta na mai kyau min hadisi ali bin abi talib radiyallahu anhu a cikin jerin jerin hadisan ali bin abi talib Allah ta'ala ya kare da wasiya mai namba ta hudu daga cikin wasaya lukmanul hakim libni yace ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardal fatakun fi sakara aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah la'ifun khabir Allah yake cewa ta harshen Luqman ya bunayya ya dan dana nace wannan kalmar mai a cikin ta tasgiri tasgiri kuma ana yin sa da manufofi da yawa daga cikin manufarsa akwai me eh tausasawa eh ko tausayawa tausayawa daga cikin manufarsa tasgiri akwai tausayawa akwai kuma wulakantarwa an fahimta to amma wannan siga ce ta tausayawa ce ta magana ce ta mahaifi zuwa ga nasa ana gane ko ya bunayya ya dan dana innaha yanda al'amarin yake in taku in ta kasance misqala habba min khardal kai ta daidai kwaya ta komayya an san kwayar komayya ko amma da yara kanana ba sani wata ciyawa ce wanda ake tsintsiya ne da dinnan mai laushi to idan ta bushe aka kamar zakanta za ga wasu yayayen ta sun sai ka damke miliyan guda a hannunka wani yayan na ta to ko da da kwara ɗaya ne kwara ɗaya daga cikin yayan wannan kumayya shine karda ka aikata zunubi ko shirka daidai wannan kwayar wanda in ka fara in ka kai shekara arba'in ma da wahala ganta da irin kama a fahimta domin kankantata to ko da da kamar wannan kai fatakun fi sakara ka je ka kurɗa tsakanin dutsuna ka ɓuya a saƙon duwatsu ka aikata saƙon Allah ko shirka au fi samawati ko ka kurɗa ɗa sammai ka je ka aikata saƙon Allah ko shirka a sammai au fil ard ko ka kurɗa ɗa kai ƙasa ka ɓuya ka je ka aikata wannan zunubi ko da ne ƙwayan kumayya ne to Allah ya ce ya ati bi Allah a ranar alkiyama sai an zo ba da shi gaban la haula wala quwwata illa billah ubangijin ko ma kana rubuka nasiya ubangiji ba mai mantuwa ba ini ahsahu allah wa nasu ubangiji ya sa an kididdige Allah sa maka yanka zaka je ka same shi yasa karka rudu da cewa wai ka bar garin ku ko ka buya ko ka bar ungwar ku ko zaka canja kaya ka canja kama ka je ka sadi Allah akwai mala'iku da sun fi kanka sani kanka ma suna nan suna bi da kai suna rubutawa kuma akwai ran da za a ma fa sai su a fito ma da shi a karanta ma a gani har ubangiji ya ce to a zalamaka katabi al'adiru cin marubuta na sun zalice ka a kana inkarin ba laifin ka bane a a kana da cewa sai ubangiji ya ma uku a karanta ma zulman ka karanta sai Allah ya ce a tambaye ka cin marubuta na sun zalice ka sun rubuta ma abinda ba naka ba sai ka ce a Allah din laifin a'a akwai wanda kake inkari ba naka bane ya ce Allah ɗin laifi nan akwai hanzari kana da hanzari ne ne da sa kai Allah ma wani hanzari to in laifi ne wanda kai tsakaninka ga Allah daga Allah sai kai in Allah ya sosai ya fi maka amma laifin da yake haƙƙin wani ne ka ci ko haƙƙin wani ne ka zubar to shi ya da wahala gaskiya idan bai yafe maka ba sai an ɗauko ladanka an dahi da shi a ranar alkiyama idan baka da lada sai a ɗauko zunubansa a jirga maka haka ma'aikin Allah ya tabbatar cikin hadisi an bai jana shine ya ati bi Allah Allah zai zo ma da shi ya atitsiye ma shi gabanka a baka inna Allah latifun khabir Allah ta'ala latif ne mai tausasawa ne gaban sa Allah ka tausasa ma khabir kuma Allah mai bada labari ne a dukkan abin da kai Allah zai tsiye ka baka labari ana ganewa shine waccan aya ta kashin surtul zalzala wa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara duk abin da ka aikata daidai kwayan zarra na alkhairi ne za a zo ma da shi gaban ka lahira nuna maka yin in ka aikata da kwayan zarra na shari Allah bai yaje maka ba shi ma sai an zo da shi an tsiye ma shi gaban ka gani an bayyana Malik ibn Kasir yake cewa ai in inna mazlama aw qati'a cewa wani zalunci da kai yi ne mazlama auli khati'a ko wani zunubi da kai ko wani ganganci laukanat miskala habba da zai kasance kamar kwaya min kardal kamar kwayar kumayya ahadara Allahu yawm al-qiyama Allah zai halarto ma da ita gabanka a ranar al-qiyama hina yada'ul mawazin al-qisṭa a lokacin da Allah zai ce a dire mawazi da ist ma'auni wa mizanin da za a gwada kowa aikinsa waje za a laiha da shi wannan mizani za a auna sannan a ma sakamako in khairan fa khaira wa in sharan fa sharra in alkhairi ne ya mamaye aikinka to alkhairi za a gani kuma alkhairi ne makomarka in sharri ne ya mamaye aikinka to sharri nan da shi za a ma sakamako kuma sharri ne ido kuma to dan Allah ya uwa wa yake Allah adalci tun anan tun da damar in ka rubuta za ka iya gogewa Allah ya bada ba tun a yanzu in kai zunubi kana da dama a goge ma shine ka tuba tun a yanzu kana da damar karawa kanka ayyukan alkhairi tun a yanzu Allah ya bada ba in kana da hankali me zaka yi ya ka ɗauka ka san dai abinda ubangiji yake giya ma gaskiya ne ba saɓani a kai shi an fahimci wannan saboda ka dimbe hankali inda iya jin wa'azi iya zuwa gun wa'azi to insha Allah za ka sami ya karanta zunubi za ka sami kuma ya yawaita da'a domin wannan shine amfanin zuwa gun karatu da ka gyara rayuwarka daga mummuna ta dawo kyakkyawa ka canja ayyukanka daga masu muni zuwa masu kyau ka karanta saban Allah ka karanta zunubi har ma in ka sabi Allah ka yi gaggawan tuba ka yawaita istighfari a rayuwarka to wannan shine kake gyara rayuwarka kake gyara mukuncinka kake gyara masaukinka gobe da kiyama an bai wannan amma an kullun aikin ka saban Allah ba kulawa da addini ba kaza na mai kyau ba kaza mai kyau kullun shari kullun kaza kullun kaza to kana jibgawa kanka kaya ne kuma akwai ran da za a kayan ka yi ta kuka ba mai taya ka ka yi ta kururuwar ihu wallahi ko sauraron ka ba za a yi a gane ko har maza suke cewa ya wailata na mali hazar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa ko kuma ta suke cewa suburan la ta da ulyawma suburan wahida wada au suburan kafira Allah ya tsare mu nan ba ta biyar cikin wannan jerin gir wasiya lukman yake yi wa ɗansa wasiya Allah yake haƙaito mana ya ce ya bunayya a ƙimi sala ya bunayya a ƙimi sala ai addaha bi arkani hawa wajibatiha bi kushu'in ya ɗan ɗana ka tsaye da sallah ya ɗan ɗana ka zamto cikin masu tsaye da sallah ita sallah ce aka ce tun mutum bai kai shekarun balaga ba a umarce shi ita ce aka ce ko da bai kai shekarun balaga ba yake wasa da ita amai barazanar duka duk aikin ibada ba wannan sai sallah ta dawo manzon Allah ke ce ku umarci ƴaƴanku da sallah tun suna shekara bakwai idan sun kai shekara goma kaga iya wasa da sallah baya zuwa yayi an ce ka bige shi ya ji a jikinsa kaga a lokacin bayi da littafin rubuta ladar zunubi tunda bai kai shekarun ba na gaba
to ana so ya saba ya sabarwa kansa ya zama jiki a gare shi kafin ya kai shekarun ba na gaba
iya zuwa lokacin da zama wajibi a kansa to ya saba shi ke ana gane wanda da kyau to amma yanzu matasa mu wallahi zaka samu matasa in dai ba wanda Allah ya musu rahama da jin kai ba mutum ya aure shekara 20 ma amma baya kulawa da sa baya kulawa da sa in ka ga yayi sallah sai dole ko iya cikin mutane amma in ya samu karuwa yake banta wallahi wani ba ruwansa da sallah to lalle ilalla duk mutumin da baya sallah ko yake yin wata yake barin wata to ba shi da bambanci da kafi da wani ya ba shi da bambanci da kafi amma yanzu wannan saboda ka matasa ku kula da sallah daga cikin abin da yake gyara mutum daga shirme zuwa alkhairi sallah tana ci ko da yaro ya fitini ya zama wani iri haka kullun shirme da aikin banza ya masa yawa to a kula da shi wajen sallah a kula a samu wanda zai ke matsa man suna sallah tare da shi kullum insha Allah wannan sallah za ta gyara mana rayuwarsa domin Allah ta'ala yana faɗa utul ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alkin alfasha da munkar inda har an yi ta yanda manzo Allah ya koyar ana fahimtar wannan ya mai wasiya ya kula da sallah addaha bi arkaniha ka ba da sallah da rukunanta ka san rukunan sallah ka ga ranar karatunmu na hannun masai duk an yi magana akan sallah duk abin da ya shafi sallah a labin namu dai wala an yi biya da wani mutum an fahimta ka kula da sallah wajen kiyaye arkan nata wa wajibatuha ka kiyaye sallah wajen wajibobinta bi kushu'in kuma ka dinga sallah da kushu'i shine nutsuwar gabai da zuciya nan ba ta shida a cikin wannan wasiya ta luqman yake cewa wa'amur bil ma'arufi wanha anil munkar wa'amur bil ma'ruf kai umari da kyakkyawa a duk inda kake karkare da matsayinka sannan wanha anil munkar kai hani da mummuna a duk inda kake in ma baka da damar ka zauna kai wa'azi to rayuwarka ta zamto wanda take koyarwa kullun a dinga ganin ka a wajen alkhairi kullum a dinga ganin ƙauracewar ka wajen aikin ke ana fahimta dama shi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar iya da matakai guda uku akwai wanda suke da ƙarfin fawa da za su sa dole a bi Allah kamar shugabanni a kullum muna buga misali lokacin da wannan gwamnan ya samu dama kaga ya amfani da fawa sai rushe gidajen giya da gidajen karo kuma ga wani inda a lokacin iya matsayinsa na alhaji muhammadu inuwa ya haya ba gwamnan gwamna ya sai wannan wala bai sai ba amma a yanzu a matsayinsa na gwamna doka ta baki da zai yi kaga yayi amfani da damarsa yayi wannan aiki a fahimta akwai kuma wanda ba shi da damar wannan aiki da ƙarfi a bulale ko a rusa ko a ɗaure ba shi da wannan damar kamar malamai su kuma aikinsu dinga faɗa a dinga faɗa wa al'umma ga haɗarin mummunan aiki ba ga haɗarin sabon Allah ga kuma alkhairi kyakkyawan aiki wanda baya cikin layin shugabanni baya cikin layin malamai sai ya kyamaci abin a zuciyarsa kullum ya dinga Allah wani da mummunan aiki kullum kuma a dinga ganin sa iya halartar abin alkhairi abin janna shine wa amru bil ma'ruf kuma kowa zai yi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar gurgudan matsayinsa ne idan kai ma'aikacin gwamnati ne akwai wannan aiki ka kiyaye amanan aiki ba rashawa ba cinanci ba tashi lokaci bai yi ba ba daukan kayan gwamnati kamar da shi naka in kana yi ko da ba wa'azi kake ba wannan rayuwar taka wa'azi ce idan dan kasuwa ne ba ba ce riba ba rantsaran sai na karya ba ƙara wa mutum dan ya dau bashi da ƙara mai kuɗi akan wanda ya siya da kuɗi a hannu ba ɓoye kaya sai ya yi tsada ka fitar da shi in dai baka wannan to a kasuwar ka wa'azi kake kana nuna wa mutane duk kudin da ake samu a nan to ba mai kyau bane ni ba zan yi ba addini na ya hana ni idan kai lebura ne ka kiyaye amana aiki kar kai ha'inci idan kai mesin ne ko burki da ko kadinta ka kiyaye in mai aiki ya baka amana kiyaye wannan amana ko ba yaran ko kusa ɗaya ce ta ragu a je mai kayansa ka yi haƙƙin ka za a biya ka da aikin ka ko siminti ne ya ragu daidai gwangwanin madara da niyyar hayin shekar ka ɗauka in kana so ka ce to mai gida an gama aiki amma ga guntun abin nan ina bukata ko ina so ka bani idan ya ga dama ya so ya baka idan ya ce a ina da bukatar ka ana ɗauka yansa baka da haƙƙi an fahimta nan duk wanda yake aiki to akan aikinsa zai nuna amanar addinin musulunci an fahimta nan kar ka zama to ha'iri an ɗauke ka an baka amana don baka ganin idan masu aiki ka haince su addinin ka bai koya ma wannan addinin ka bai karantar da kai wannan ba a yi tsada a biya ka haƙƙin ka amma ka kiyaye amanar masu kaya ko suna nan ko ba sa an ɗauke ka aiki kamfani ne a'a wata private sector ce a'a gwamnati ne to a ka'idar da ka rubuta a sabtar laita na karɓar aiki to ka kiyaye wannan aiki in wata larura ta shigo ka bugawa mai gidanka ko wanda yake gaba da kai ka nemi a siffa musu duk wani ta ba da wannan doka ta ba da wannan tsari amma haka kawai kai abin da ka dama da aikin gwamnati ko kuma ba ka zuwa ko kuma sai ka ga dama ko kuma ka mai da kayan gwamnati ya zama naka to wannan gaskiya ba koyar addini ba ce kuma ba ka so a ka zamanto wakili na kwarai ga addini musulunci an bai jana akwai wani bawan Allah ya ban labari ya gina gida ne haka irin waje-wajen nan sai sa masu aikin rufin gida su kama estimate na katako da da kwano da waye da kusa iya gani sai ga over estimate kayan kamar sun fi karfin aiki sai ce cewa ya haka suka ce a a siyo dai wannan shine zai yi ya ce to shikenan kun kun san wata ba kun san wata ba da ya siyo iya adadin da suka rubuta amma ya zauna ko aikin gida ne a gane ko ya ƙi ba su gu ya zauna ana aikin iya gani ya ce wallahi da sa ga aikin ya taho za a gama kuma ga katakon da suke so ya tafi su ɗauke ko sai suka dinga jera katakwayen wa'ansu katakwayen bayan su bas su a cikin rufin su buga musu kwano haka su wallahi tallahi ba da baki suke faɗa ba ya ce duk sai da suka ɓatar da shi domin kada ya yi guntu ya ce ai na faɗa muku dama ya yi yawa suka ɓoye shi a cikin rufin kwana suka buga mai kwano a kan suka tafi su to kaga wannan duk abin da ka samu a wannan hanyar ba zai maka albarka ba zai albarka ƙwara ka yadda da haƙƙinka ka yi tsada ko nawa ne a biya ta amma ka yi aiki mai nagarta mai aminci sai Allah ya sa maka albarka a cikin rayuwarka an bai bisan nan wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ka zama mai umarni da kyakkyawa a cikin maganganunka da aikinka da rayuwarka wani adil mulka ka zama mai hali ga mummuna a rayuwarka da aikinka da maganganunka an fahimci wannan bi lutufin walini idan wa'azi za ka yi kai wa'azi da taushi da lafuza masu kyau karka dinga zagi ba a zagi a wa'azi karka dinga habaici ba habaici a wa'azi karka huce laifin da wani ma abin wa'azi ba a yi wannan duk ba hanyar wa'azi ba ce an fahimta ka duba duk ta kadarancin fir'auna amma Allah sai ke faɗa annabi Musa idan ka cewa za ka yi wa fir'auna wa'azi ka faɗa masa magana mai taushi wa qula lahu qawlan layyinan Musa inji Allah ka faɗa wa fir'auna magana mai taushi magana mai taushi an fahimci wannan uju ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana ba zagi amma haka wani ya mai da mimbarin juma'a sa wajen zagin mutane wajen mai da martani wajen kuka tsara ba daidai ba ne wannan cin amanar ilimi ce masu da'awa a gane wannan amana ce a matsayin ka na mai da'awa imam ahmad dan hanbali ce a faɗa ba kai ko ka sani ko baka sani ba wakilin allah da wannan sani manzon allah an zo an cakume shi an shaƙe mai wuya amma ko da ya daga kai da tozartawa ya kalli mutum mai ba manzan Allah an yi wa matarsa ƙazafi na na Aisha an yi wajen kwana arba'in kowa iya cikin damuwa domin Allah bai sako da wahayi ba amma manzan Allah bai zo kan mimbari ya mayar da mutum kuma Allah sai da ya faɗa manzan Allah ɗaya bayan ɗaya duk wanda suka yi ƙazafin amma manzan Allah kowa a ido wallahi bai canja musu kallo kuma kai an ce wakilin manzan Allah an fahimta an ce wakilinsa ta ya za ka mai da teburin karatu teburin ta'alim mimbarin juma'a gun mai da martani wanda cin amana ilimi in faɗanka za ka yi kaje can ka yi faɗanka a gefe amma har in ka zo gun da za ka ce ƙalar lahu ƙalar rasul to ka san abin da za ka faɗa in faɗa za ka yi kaje ka nemi filin gidan rediyo filin siyasa ka dinga abin ka kai gidi ba mai zargin ka amma a wajen wa'azi a teburin wa'azi a mimbarin juma'a yan uwa a kiyaye lafuzan da za a faɗa baka taba ji an hakaito ma hadisin cewa manzon Allah ya zage ba baka taba ji ba manzon Allah yayi kukan zana yayi habaici wani wallahi baka taba ji ba to kai kuma ya kake yi akar maka Allah ya kake yaka in ranka ya baci sai ka kiwa zaman ka zauna a gida in ranka ya baci sai ka ki zuwa minbarin juma'a ka tura laibin kai sallah ba shikenan ba da haude ka haude kai wannan barbaran da zage zage barkar kai saboda a san irin lafuza da za a faɗa a gaban al'umma wajen ta'alim wajen darasi wajen kutuba wani amana shi Allah ya ba mu iko kiyayewa a bilutufin walid bijuni shidda ibnu kasar ke cewa ba tare da tsanantawa karkana wa'azi kana tsanantawa mutane kana tsanantawa musu kana kana tirzasa su dan suna gaban ka dan sun ce za su ma biyayya karka musu wannan kai dai ka ɗora su akan bid'a kullum idan wannan munasabar ta zo muna buga misali ga annabawa wannan guda biyu annabi nuhu alaihi salam da annabi hudu alaihi salam annabi nuhu ba mutanensa suka ce masa shi batacce inna lanaraka fi dalalin mubin haka suka ce masa kai muna kallon kai batacce a lokacin nuhu alaihi salam iya da iko ya mai da martani ko iya da iko ya ce kuma batattu ne amma sai sai kala ya kome laisa bi dalalatu ya ku mutane na ni ba batacce bane batan da kuke jingina mini baya tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah an gane da kyau annabi hudu suka ce inna lanaraka fi safahati wa inna lanazunuka min alkazibin kai muna ganin ka kai hudu kana da ciwon hankali hankalinka ya tafi ile safa mutumin da bai da cikin hankali kai muna zaton kai makarici ne ya ce ya kome laisa bi safahatu ya ku mutane na ba ni da ciwon taɓin hankali walakin ne rasulun mai rabbi alami ba zo ne daga Allah kaga komai da martanin ma ba su ba an fahimci wannan to da Allah masu dama su dinga bibiyar irin wannan su dinga kulin na mayin ɗinsu lokacin da suke gaban al'umma suke karantar da su a tv an fahimci wannan Allah ya samu da shi maliki cewa wasiya mai namba ta bakwai ko gabar wasiya mai namba ta bakwai wasbir alama asaba duk wanda zai da'awa duk wanda zai ce qala Allah qala rasul to sai ya hakuri ba zaka ga soyayya zaka ga ke zaka ga sharri zaka ga alkhairi zaka ga hasada zaka ga kauna ba abin da ba za ka ga za ka ga makirci za a ga kulle-kulle ba abin da ba za a gani ba za a ga funkarki za a ga babakere ba abin da ba za a gani ba shi ne lukuma ne ke wa ɗansa wasiya in dai za ka yi wa'azi wasu bir alama a samu ci ga yahu dole ne abin zai same ka zai same ka to kafin ma ya same ka ka yi hakuri ya same ɗacin rai mai saurin fushi hanyar da'awa ba ta zaba ce ya sauƙe kama wani layi daban amma mai saurin fushi da fada da yawan zaki da yawan tsinuwa wannan hanyar ba ta saba ce sai ka koyi haƙuri sai ka koyi kawar da kai amma ka nuna ba amma ba ka ji ka nuna ba ka ji ba an bai jana kai dai buƙatar ka al'umma su fahimci sabon Allah duk wani mai haushi a bayan bage gara kula shi kai dai M ɗinka wannan ka je burin ce burin ka yi cika shi kenan makaranta ka shi Allah shi ne zai kare ka ai da izgilin shawa da harbin su da musifar su ta yawa sai Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasulu ballighi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata ko risalati sai ce wallahu ya asimuka minan nas Allah shine zai baka kariya game da mutane inda za ka yi da'awa fi sabilillah da ikhlasi Allah ne zai kare ka ba ka da bukata kamar da martani baka da bukatar amma ka ce zaka rama a'a Allah zai ma an bai wannan a hana ka a danne ka sai Allah ya daga ka sai Allah ya baka wannan an bai wannan shine ma'anar wasbir ala ma asaba kai hakuri kan duk abin da zai same ka ai alima annal amra bil ma'ruf wan nahi anil munkar cewa umarni da kyakkyawa da hali da mummuna labudda an yana lahu minan nasi azan kare ko ba makawa sai cutarwa ta same daga mutane labudda male ce ba makawa fa an yana lahu minan nasi azan sai ya samu cutarwa daga mutane kamar likitan mahaukata ne ai iya ba su magani suna cizon sa suna jifan sa to kada daina idan ya daina lima ya zama su to me wa'azi aka yi a mai habaici amma hasada a zage ka ka nuna ma baka ji baka baka ma san abin da kake baki ba sai dai manufar ka a fahimci sakon Allah a fahimci sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu bis sabr sai ya umarce shi yayi hakuri domin hakuri shine maganin zaman duniya a gane ko qala sallallahu alaihi wasallam malici annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu alladhi yukhalidun nasa mumini wanda zai zo yana cakuɗe ɗeniya da mutane ma'ana iya gwagwarmaya da mutane yana kutsawa cikin mutane da imanin sai na wannan ana ganewa mumini ne amma bai sa layin ɗin kansa ga waje ba iya gwagwarmaya cikin mutane iya hana mummuna iya umarni da kyakkyawa bisa matsayin da Allah ya bai shi to mazala ce duk mumini ne wannan sufar wai subir ala azahu kuma iya haƙuri kan cutarwa da ake masa afdalu min Allah ko kuma afdalu min almu'min ya fi farla agun Allah akan mu'minin da allazi la yukalidu nasa wala yasbiru ala azab bai ci haƙuri ɗaya da mutane ko bai haƙuri kan cutarwa da mutane suke masa ana gane da kyau mumini dan gwagwarmaya amma gwagwarmaya ta addini an gane wannan kuma mai haƙuri kan duk abin da zai samu game da wannan hanya to ya fi alkhairi abin Allah akan mumin da yake bance kansa ni ba ruwa na wa'azin ma na daina yi ba zan yi ba ai zagi ake ba zan yi ba to mai yin wa'azin a zage kin ya juri ya fika alkhairi mu an fahimci wannan haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna zalika min azmi al-umur sai ce a cutar da kai kai haƙuri ta wani iya cikin manya-manyan al'amuran ya mutum kuma iya samun matsayi mai girma a kan wani amma ka inunawa an maka a cutar da kai ka inunawa an cutar da kai to Allah iya gaggauta taimakonka Allah iya zama mai dafa ma da tallafa maka abin janar sai ya ci gaba da cewa a inna sabara ko inna zalika min azamil umur ai inna sabar ala azan nas lamin azmil umur cewa haƙuri ga cutarwar da mutane za su yi ma kana ɗora su kan daidai kana hana su mummuna amma duda ka suna zagin ka suna ci maka mutunci ka yi haƙuri a kan wannan layin sai da malama ya rantsuwa ya ce la wallahi min azmil umur iya cikin manyan al'amura ana ganewa a cutar da kai ka jure ka yi haƙuri to haka iya cikin manya-manyan al'amura abin Allah subhanahu wa ta'ala. Nambar wasiya ta takwas, wala tu sa'ir kaddakalin nas, wala tu sa'ir kaddakalin nas, karka ɗaga fiskar ka juya mutane kunci don reni, ka ɗaga wa mutane kai, ka juya musu gefen nan yi ne kaddu, an gane ko? Ki wacce matar ma an ce sufa ha'ula kaddai ne. wanda mazala ya bada labarin mata sun fi yawa a wuta sai wata ta tashi ko ta tashi aka siffanta ta da sufa'ul khaddain idan kuncin ta ya cici ko haka karanta ya ta hankalin ta ya tashi mana shine kaddu nan gefen kuncin kunci ake ce mai ko da Hausa mai kyau ba ba ba Hausa ga waraita ba wani shine kunci kusan ni na zauna a Kano sai ba Kano ne na san Hausa mai kyau ana ganewa to karka daga wa mutane nan ɗinka kallare ni kawai ka zo mutane suna zaune don ka zo da mota ko wani mashin ɗinka ko wani ɗan digirinka ko waye ka ɗaga kai kawai kana ka juya musu kuna suna kallon nan ɗinka ba za ka kalli su da idanka ba to Allah ya shekar kaiwa wannan reni ne kuma Allah bai san reni ma'ana karka yi wa mutane kallon hadirin kansu don Allah ya fifita ka a kansu don ya baka wata ni'ima bai ba su ba to Allah da ya baka yace karka musu wannan ke yasa ina mamaki wai a ce wai malami ne amma wai mai girman kai ne ina mamaki wannan ko a ce wai ɗalibin ilimi ne amma wai mai girman kai ne sai ka ji ana faɗar wannan ma wai girman kai gare shi kuma wai malami ne ko ɗalibin ilimi wani ba daidai ba ne in ji har kai malamin addini ne ko ɗalibin ilimin ne to ai kai ne kake wa'azi kana girman ka ya kuma kake yi akwai wanda za a ce malamai ne wai kana musulma wa wasu amsa kana miƙa musu hannu ba za su baka hannu ba wani sai zo ya baka abin hawansa ko mashin ko mota ya rufe da mutane a kuma kana ba zai musu ba yi tafiyarsa wannan ba ɗabi'ar manzon Allah ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yara ƙanana wanda ba su kai shekarun balaga ba idan zai wuce ta gun su ya musallama idan hankalinsu ya juyo sun amsa masa to in ba su amsa masa ba sai ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akwai wani lokaci da wata yarinya karama ai shekara ƙasa da goma manzon Allah iya tafiya zai je wurin gunsa ba sai yarinya da ta zo ta kama hannunsa take jansa kamar ya zo su tafi sai manzon Allah yake bin da suka je wani gu sai ya ga ta sake shi ta cika cikin yara suna wasa da ya ga hankalinta ya koma kan wasan sai ke da sai kuma koyi jiniyarsa to kai malami girma kai na za ka ga wannan an gane da kyau saboda ka girman kai ba aikin musu ba ma malai musulmi kwarai girman kai ba nasa bane mu kiyar girman kai ko maza Allah ce girman kai ne shine gamdun nasu bakarul haq rena mutane da kuma kin kafar gaskiya wannan ne girman kai duk wanda ya siffata da wannan ya siffata da girman kai kawai ka dinga rena mutane ra'ayi in ba naka ba gaskiya bane shawara in ba taka ba wanda za a dauka ba daidai bane wannan kuma a ce a faɗa ma gaskiya ka rena wanda ya faɗa ma gaskiya kai ba mai fada ma gaskiya to a kar muka Allah sunan kai mai girman kai ka siffantu da siffar girman kai Allah ya tsare ka shine wala tusairka dakalin nas malam ibn kasir yake cewa la tu'rid bi wajhika alin nas karka kawarwa da mutane fuskar ka iza kallamahu ko iza kallamtahu a lokacin da zaka musu magana ka san akwai wanda dare ni ma in yazo he juya ya muku magana ba magana yake amma ko kallon ka ba zai yi ba wai ya kalle ka ma kamar ya mutunta ka to Allah ya ce ko bawan ka kanka mai wani an fahimci wannan shine la tu'rid bi wajhika anil nas idza kallamta karka kawar da fiskar ka ga mutane lokacin da kake magana da su au kallamu ka ko su suke ma magana ko kuma wani iya taba waya ai ina jinka ina jinka ai faɗi abin da kake faɗa ina jinka wannan ba dalili bane ka bashi attention naka gun ka yazo in baka da lokaci ka ce yanzu ba lokaci lokaci ka zaka dawo sai dawo amma ba daidai bane mutum ya zo gunka iya fin ma magana amma hankalinka iya wargo wai ba kun ne bane iya ji faɗa faɗa wannan ba daidai bane duk wanda ya zo gunka ka ba shi kulawa in damuwa ce wannan ma kulawar sai ta sar sauke mai damuwa in kuma wata shawara yake so a gunka duk abin da za ka faɗa ba zai ɗauka domin ya ga ka ba shi ihtima ka ba shi kulawa amma in jonna kaga wani administration yake koya shugaba ne kai malami ne kai wane ne kai to duk wanda yake kasan ka ba shi kulawa magidanci ne kai matanka ta ce mai gida akwai magana ba ta kulawa ka ce to ban zauna faɗa mun abin da ta ga kowa ya ma baka danna ba ka ajiye wayar ka saurara me za ta faɗa maka to wannan zai sa ka yarda cewa kai jagoran ta kuma zai sa duk wata matsala kafin ta ɓaci za ta faɗa maka amma kana hitin ɗinta kana kyararta wallahi wata matsala sai ta cinye ka sannan za a gani wannan ko zaman tare ke koya har ɗanka ka ba shi dama ƴarka ka ba ta dama duk wanda yake da bayani a gona ka faɗa musu a gida yanzu sami in jawabi ne publicly to ka tara mu ka ci ayi taron gida ka faɗa in kuma ka fata da ni kake so gani ka zo ka same ni in shawara ce mu yi duk magidancin da yake wanda zai samu saukar fitina a gidansa an fahimci wannan zai gano matsaloli ma kafin su tashi kai su amma kai kullum fuskar saniya ba wanda kake sauraro wani ya zo ta baka ba ku ba saurare ka ba zan ji ka ba don ka suke sai a biya cinye ka ba kai aure ba an gane da kyau ko shine yake cewa duk lokacin da mutane za su yi ma magana ka kula ka ba su muhimmanci an gane ko ihtikaran min kalahu kar ka juya fuska domin ka wulakantar da su wulakanci ya bayyana gare ka zuwa gare su wasu kibarin da girman kai alaihim kansu walakin alin janibaika ko alin janibaka ka ka tausasa janibaka gefanka ko kulawarka ka kyautata gefanka gare su ko ka fuskance su da fuskantarwa ta kulawa lafuzanka su zamto masu taushi ba da kulawarka ya zamto ka ba da kulawa zuwa ga wanda bunka domin ya faɗa maka wata magana ana ganewa waje haka ilai kai musu simfiɗa fiska duk wanda ya zo gunka ko ƙara ya kama to ya ga fuskarka akwai bashashi waje fiskarka baka turnike ba baka turbine ba ana ganewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabassumuka fi wajhi akika laka sadaqa ka haɗu da ɗan uwanka kamar murmushi to wannan murmushi ma sadaka murmushi ma sadaka smile is a sunna ko sun ce abin nan murmushi ma sunna ne manzo Allah yana murmushi baya turbine fuska an gane ko kaga a wannan hadisi ma ce murmushi ka fuskar dan uwanka sadaka ka masa in baka da kuɗin da zaka bai kamar murmushi wa gaisa haba haba ya ga fuskar ka kasa kenta daga masaraka kai masa hadisi ne mai inganci manzo Allah ya faɗi wannan sai yake cewa sahihun rawahu tirmidhi hadisi ne mai inganci wanda imamu tirmidhi wa ghayruhu an abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu imamu tirmidhi ya fito da shi hadisin imam abi zadil gifari da waɗansu daga cikin sahabbai to na so mu je mu tsaya akan nan ba ta goma kuma ga lokaci ya mana to ina ganin za mu samu matsaya a nan sai mu tsaya in Allah ya dada mu sai mu tashi a nan ba ta tara insha kowa ya rike mai littafi ya sa alama mun tsaya za mu tashi akan nan ba ta tara insha Allah mun tsaya akan nan ba ta takwas kamar yadda muka faɗa wannan shine karshen karatunmu na mako mako sanadiyar gabatowar Ramadan yau wata iya goma sha ɗaya kaga nan da kwana ishirin ba ma ma fara amma fara saboda ka zamu dan samu hutun sati biyu haka wajen shirye-shiryen fara hidimar Ramadan da da yan ziyarori ko wasu da cutin za su gudana yi muka tsaye da karatu a yau ba dan wai mun gaji ba ko ba dan wai ba ma san karatu ba saboda wannan hidimomin wanda ramadan wata ne wanda duk mai da hawa ya sanya da ake fama ga mata ga maza ga kacaniya to tana da bukatar shi saboda ka wannan shine karshen zaman mu na mako mako insha Allah a wannan gini mai albarka za mu sai da karatu a nan a wannan littafi na kaifin rabbi auladana har sai Allah ya kai wa bayan ramadan za mu tsora akan sa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu aladan gaba ɗaya abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ainihin yayi mana shi Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon wuce mata wannan kuma shine darasin mu na uku insha Allah idan mun dawo za mu tashi a darasi bi na bada za mu takaita ga malam Salisu ya Allah akwai sako sai mu zo mu cika da addu'a insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.